الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan dare a wannan yammaci na laraba yau goma ne ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da arba'in da biyar wanda kuma ya dace da ashirin ga watan uku hijiran meladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen ko kuma muna cikin aya mun fara aya ta talatin da ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul kahf haka ne ko? daga wannan masallaci namu mai albarka na ihya'u sunna da ke nan unguwar fantami nan jikin gidan alhaji ibrahim mai zare a cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allah kara wannan gari namu albarka kafin mu shiga akwai tambayoyi kamar haka wannan yana cewa malam menene hukuncin auren yar boka ya halatta auren 'yar boka to idan ita ba boka ba ce ya halatta domin watakila ma sai zamo sanadiyan gyaruwan gidan nasu ina fata an gane asali domin cewa ya halatta shi halacci da haramci kana yin sa ne bisa nassin alkur'ani Allah ya ce kar a yi kaza annabi ya ce kar a yi kaza shi ne ke zama haramun ko kuma a samu ijima'in malamai ijima'i daga sahabbai ko tabi'ai ko atba'u tabi'in ina fata an gane duk su haɗu su ce abu kaza haramun ne to ijima'i hujja ne a addinin musulunci daga nan kuma sai kiyasi kiyasi shi ma hujja ne cikin addinin musulunci bisa zance mafi inganci to a nan tun da tambayan ya halatta amsa shine ya halatta ga mace nan kyakkyawa kyan kowa mene son kowa kin wanda ya rasa ko kuma tana da tarbiyya don dole a saka wannan a ciki tana da tarbiyya sai zamto babanta boka ne ya halatta aure ta ya halatta in ka ce haramun ne to ina dalili sai ka kawo aya ko hadisi ko ba haka ba yalla wai sarkin gawar Allah taimaki mai sarauta to yawwa to haramun ko halal yana bukatan dalili ya halatta ka aure ta in Allah taimaka ka yi sanadiyyar shiryan baban nata ma don wani bokanci ma akwai talauci fa a ciki ba wallahi kana masa garan bawul zai watsar da wannan shirmen kusan garan bawon din ko dama duk yan dabaru ne ba shi da aikin yi to ko kuma kun bari ba kwa taimaka musu dole sinemiya za su taimaka a kansu arama ko ba ba to da dama abubuwan gaskiya akwai bukatar a a dinga faɗaɗa tunani an fahimci labin da kyau allah ya sa mu dace sai wannan ya ce ya halatta mutum ya jawo zakkan shi misali a ce kana fidda zakka a watan zulkada ko zulkida sai ka jawo shi baya zuwa ramadan to da yawa daga cikin malami sun ce ya halatta saboda alfarman watan ramadan din ina fata an gane kuma ɗaya daga cikin sahabbai kuma baffa a wurin manzan allah alaihi salatu wassalam abbas bin abdulmuttalif annabi ya ba shi dama ya jawo zakkan shi baya zakatul fitr ya fidda zakatul fitr tun cikin watan sha'aban ina fata an gane ya tabbata a hadisi to akan wannan malamai suka ce ko da zakka ce ta farilla dan zakatul fitr bisa zance mafi inganci ita ma wajibi ne ga wanda yake da iko saboda abdullahi bin umar a cikin hadisi ingantacce ya ce faradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya farlanta ta ina fata an gane akan alal hurri wal abdi wal zakar wal unsa akan bawa da ɗa da mace da namiji kowa da kowa har wanda aka haife shi yau da asuba yau ne ranar sallah ya halatta a fitar mishi to saboda haka ya halatta mutum ya jawo zakan shi baya ya fidda ta a cikin watan ramadan saboda alfarman watan wannan a da dama daga cikin malaman musulunci sun halatta bisa wancan dalili wani na magana akan menene dalili akan cewar a musulunci ba a magiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama a ce dan Allah dan annabi yin hakan kuma shirka ne to abu na farko akwai duk abu idan aka ce ibada ne jiya mun karanta karkashin ayan innal lazina amanu za mu sake maimaitawa idan aka ce abu ibada ne to ana tsantsance ibada ne ga Allah shi kadai shi yasa shi annabi da kanshi na daga cikin darajar da yake da shi da Allah kira shi da abdullahi ce masa abdullahi ɗaukaka ce wa annahu lamma qama abdullahi ya da'uhu subhanallazi asara bi abdihi laylan ina fata an gane to abduhu din da Allah ke jingina cewa annabi bawan shi ne ɗaukaka ce kun fance na abin da kyau to shi yasa shi annabin da kanshi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cakar ku wuce gona da iri wajen yabona ko wajen sona kamar yadda nasara suka yi wa isa ɗan maryam ke ce innama ana abdun faƙulu abdullahi wa rasulu ko a wurin kalmar shahada mai muke ce ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ashe shi ba allah ba ne shi ba kuma kishiya ba ne ga allah kun fahimci wannan abin da kyau to akan haka ya tabbata cikin hadisi ingantacce ruwayan ahmad ibn hanbal a cikin musnad annabi ce man kana halifan falihalib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da ka'aba ba a rantsuwa da makka ko da madina ko da sallan iyayena ko da kwaran kwatsa dubu ko miliyan ce ba a rantsuwa da ita ana rantsuwa ne da Allah shi kadai wallahi tallahi billahi a ciki har muka ce to ina hukuncin rantsuwa da alkur'ani mun yi magana ran nan muka ce ya halatta saboda qur'ani maganan Allah ne magana Allah kuma sifan Allah ne ina fata an gane kace na rantsa da alkur'ani rantsuwa ce mai kyau ya halatta to saboda haka ba a rantsuwa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba a magiya da sunan shi kuma hakan darajar manzon Allah ne so shi bai so ka hada shi da Allah a matsayin kamar shi kishiyan Allah ne shi ya fi so ka nuna shi bawan Allah ne manzon Allah ne kun fanci wannan abin da kyau kuma shi kasantuwar mutum annabi ne manzo ne ba a takara da shi an fanci wannan abin da kyau shi yasa wani yake cewa albusari a cikin alburda ya ce tabarakallahu ma wahayin bin muktasabin ya ce albarkokin Allah sun yi yawa ma wahayun bin muktasabin shi wahayi ba a neman shi zaɓi ne kawai na Allah ba za ka ce ina zan yi ta ƙoƙari Allah mai daina annabi ba ba zai yi ba ina fata an gane ka ce zan yi ta ibada ne ta addu'a Allah ka mai daina annabi addu'a ma sabo ce to kamar ka zauna ka yi ta addu'a Allah ka sa ka aba ta dawo gombe ana addu'a hauka ce dan baka da kuɗin zuwa makka to akwai ababen da shari'a hankali ma zai nuna maka ba a yi kun fanci wannan abin da kyau to saboda haka in ka duba qur'ani farkon suratul nisa'i Allah sai ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba kaga wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke tambayan junan ku bihi da shi bi ma'ana da sunan shi wani imin kaza dan Allah ina fata an gane wane ka bar abu kaza dan Allah wane i kaza ko bar kaza dan Allah to kaga Allah ya ce bihi shi kadai da shi Allah bai ƙara sunan wani abun ba ya ce kuma wal arhama kuke sadar da zumunci bihi nan ma da sunan shi don neman lada a wurin shi a takaicen takaita wannan shi ne matsayin shari'a insha Allah wanda ce mai matsayin sauka alkur'ani mai girma a lokacin biki ko kuma in za a buɗe shago da sauransu ya halatta a shari'a asali karanta alkur'ani ai tawassuli da shi ibada ne ya halatta ka sauke qur'ani ka roki Allah ba wanda ya hana ka abu na farko kenan ka karanta alkur'ani gaba daya ko wani bangare daga cikin shi ko sura ɗaya ko izu ɗaya ko izu goma duk abin da ya sawwaka ka roki Allah da wannan alkur'ani to sai malamai suka ce akwai wasu abubuwan da malamanmu suka suke yi a baya wanda suna yin shi ne da kyakkyawan niyya kuma Allah saka musu da alkhairi akwai idan barna suka zo guda biyu to babban ake turewa ina fata an gani idan abun amfani biyu suka zo yadda biyun ba za su faru ba duka sai ɗaya sai a ɗau babban a ture ƙaramar idan barna biyu suka zo biyun ba za a iya ture su duka ba sai a ture babba a bar ƙarama ina fata an gane shi yasa nasiru sa'adi Allah mishirama a cikin ƙawa'id ya ce idza tazaham adadul masalihi yuqaddimu al-a'la min al-masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi to kaga idan abubuwa masali guda biyu suka zo suka zama sun yi goslo an samu traffic ya za a iya jawo biyun duka ba zai yiwu ba to sai a jawo babbar sai ce wa didduhu tazahumul mafasidi haka nan akasin haka kuma ya zama barna ne guda biyu yanzu in kuka kalli aure da ake bukukuwan da muke ba su yi kama da na musulmai ba amarya ta sa gawun fari ango ya sa suit ina fata an gane kamo wani cid yana musure kuma a zo a zauna ga iyaye ga kakanu kuma ana rawa wallahi wannan ba musulunci ba ne ba lalacewa ne kuma an ci mu da yaƙi ne yanzu ka ɗauki akwai gwamna da aka yi a najeriya a nan arewacin najeriya ana masa kirari ma da khadimul islami ta da tsabancin mutuncin musulunci da aka yi auren issa ko yan iskan gari ba su irin wannan abin abokinsu ba kayan da ta saka ma tsiraici ne gaba daya kuma ga manya suna zaune a gun ana dina ana wacece ana rashin mutunci kun fahimci abin da kyau ko kuma hatta wasu bukukuwan suna ma an fara wannan to da a irin wannan abokin suna wala gwanda zo a taru a ce salati annabi goma falaki da nasu da ilafi duka kun gane wannan a raba goro da minti wanda iyayenmu suke wallahi ya fi wannan alheri kun fahimci wannan abin da kyau a sauke ƙur'ani kuma a yi musaffa kun san musaffa sai kun yi karatun allokila duk wannan ya fi falala sau miliyan akan iskancin da ake a bukin suna yanzu ko bukin aure ina fata an gane wani abin da kyau to ire-iren waɗannan abubuwan dole suna buƙatan a sake saita mutane tunani an zo an ce kaza bidi'a ne kaza bidi'a ne an daina kuma an kawo haramun ana aikata babban barnan wanda ya fi wancan ina fata fahimci na abin da kyau Allah ta'ala ya sa mu dace to saboda haka dan an zaka bude shago an zo an sake Qur'ani an yi karatu aula akan a zo a yi kide kide ai buki ban gane ko kun gane ba wannan muna faɗa kai tsaye ba ma shakkan kowa in kana da hujja hatu burhanakum in kuntum sadiqin hal indakum min hujjatin balighuhu lana hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana addini hujja ne ba kawai zafin kai ba sufyan sauri daga cikin tabi'ai yace shi fa zafin kai kowa ya iya amma ilimi da tarbiya ke maka seti kai ba za ka yi wannan ba to matsalan shine an zo an samu yi wani irin yanayi ne Allah cikin Dr. Ahmad Biyuke yace an zo an yi karatu na nizamiya ɗalibai da kan kujera malami na tsaye sabanin da ɗalibai na ƙasa malami na kan kujera da bulala kuma a hannun shi haka ne ko ba haka ba sannan karatun ake babu tarbiyya shi yasa ɗaliban sai rashin kunya kaga ɗalibi ɗan shekara ashirin yana zagin babban malami a facebook ina alkhairi a wannan abu bai tafasa fa balle ya ƙone da ka fara al'irabi ka batar da shi amma zai kalli wani babban malami ya ce masa ko munafuki ko ya ce masa kaza ko ya ce masa kaza ko ya kawo hujjoji ya ce son zuciyar shi ya fada to kai ma ya kawo naka son zuciya alayi halin da duk ilimin da babu tarbiyya wannan ilimin Allah wa daren shi barnan da zai haifar cikin al'umma ya fi alkhairin da zai kawo an fahimci wani abin da kyau a ce a samu malami shi ba wanda ya sai ce masa iko bari a arewa fa aka samu irin wannan ya zagi duk malaman kasan kaf kowa bai iya bai shi ba malamin da zai ce mishi kai wane bari ko wane ikaza ya fi karfin kowa wani tarbiya kake ba mutane shi yasa mu kasance kanmu yanzu a unguwanni kaga yara suna abin da su ga dama haka ne ko ba haka ba babu dattijan da zai tsawatar a saurare shi an rena kowa kowa bai da mutunci to idan muka tafi a haka wallahi bala'in da zai afku nan gaba sai Allah ne kawai ya sani a da dattijo daya a unguwa zai tsawatar kowa ya saurare shi haka ne ko ba haka ba shi yasa ake zaune lafiya kuma akwai albarka akwai albarka a lokaci yanzu kuma ba albarkan ba kwanciyar hankali ba mutunci ba mutuntawa yasa aka shiga garadi Allah ya kiyaye Allah ta'ala ya mana muwafaka ya kuma datar da mu za mu tashi a farkon aya ta talatin insha Allah na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع Mm.
إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ubangiji ya ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihatu suka yi aiki nagari inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu inji Allah ba ma tozarta ladan waɗanda suka kyautata aiki mun karanta wannan ayan jiya kusan gaba ɗaya tafsirin jiya akan wannan ayan muka yi ina fata an gane kamar da muka faɗa innal ladhina amanu muka ce alladhina kaga ismul mausul ne kaga inna harfu taukidin ne wa nasbin alladhina shine ismu inna mabani alal fatah fi mahallin nasbi ismu inna amanu ya zama salatul mausul wa amilus salihati matufun ala amanu inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ya zama jumlan gaba ɗaya shine khabaru inna ina fata an gane al'imanu wal amalu sali ababen nan guda biyu kuma da su ake karban ayyuka sai an samu imani kuma sai an samu aiki na gari imani shine kyakkyawan tauhidi a yi aikin kuma don Allah dole a samu ikhlasi amilu salihati kuma a samu mutaba'a ya zama ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace da karantarwar shi ga mai neman ƙarin bayani saurari karatunmu da muka yi jiya duk abin da ya kamata mu faɗa mun faɗa baya buƙatar maimaici Allah sai ce ula'ika irin waɗannan mutanen da suke da imani kuma suka yi aiki na gari lahum jannatu adinin suna da aljanna adinin ta zaman dindindin matabbata wacce babu fita a cikinta idan an shiga aljanna za a zauna ne har abadan abada malamai suka ce ita abadan ɗin kanta ma ba ta san kanta ba an gano wani abin da kyau kuma duk abu in ya zamo har abada ne to yana buƙatar wasu ababe abu na farko ya zanto babu damuwa babu tsufa ba mutuwa bambancin aljanna da duniya kenan duniya akwai tsufa akwai rashin lafiya akwai damuwan duniya kuma akwai mutuwa to duk waɗannan aljanna babu su ina fata an gane allah ya ce lahum jannatu adinin suna da aljanna ta zama dindindin aljannan dawwama shine adinin tajari min tahtihimul anharu wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ita wannan aljanna yana gudana ta ƙarƙashin su hum ɗin yana kowa ne zuwa ga ula'ika ula'ika lahum haka nan tajiri min tahtihim kaga galibi min tahti ha yake zuwa haka ne ko guda ɗaya ne tak ta zo da tata ha babu min ta cikin suratu a tauba ko suratu bara'a to a nan sai malamai suka ce ko a ce ruwa na gudana ta ƙarƙashin aljanna ko ta ƙarƙashin 'yan aljanna duk abu ɗaya ne domin suna cikin wannan gidan ne haka ne ko ba haka ba idan an ce abu kaza na ƙarƙashin gida ke kuma kana cikin gida aka ce na ƙarƙashin ka duk abu guda ɗaya ne ko kuma abu na ƙarƙashin gado kai kuma kana saman gado yana ƙarƙashin ka ne an gane ko shine ma'ana min tati hal anharu yana gudana ta ƙarƙashin aljanna min tahtihimul anharu yana gudana ta ƙarƙashin 'yan aljanna kaga duk abu ɗaya ne muka ba da misali kuma jiya muka ce a yi gini a saman ruwa wani abu ne wanda a duniya ma an yi wannan cigaba to ina ga kuma aljanna ko victoria island ka je a lagos za ka ga wannan kaga an yi gida a saman ruwa balle kuma a turai muka ce a venice na italy gari ne gaba ɗayan shi akan ruwa yake an gina garin gaba ɗayan shi akan ruwa garin ma ba mota ba mota a garin sai jiragen ruwa da su ake zirga-zirga daga fantami za ka je tudun wada jirgin ruwa za ka ina fata an gane za ka je je kada fari za ka je hero gara za ka je ko'ina za ka jiragen ruwa yadda ka san taxi suke yawo su kuma can duk titin shine ruwa ina fata an gane kowane layi ruwa ne to shine a nan sai nake cewa jiya idan har aka ce an yi gari a duniya wanda yake kan ruwa to ina ga kuma aljanna wannan dan adam ne ya gina can kuma mala'iku ne suke ginin na dan adam ne injiniya shine supervisor can kuma Allah ne supervisor ka karshe kenan ko Allah ne yake cewa mala'iku ku yi kaza ku sa kaza ku cire kaza ku sa kaza yuhallawna fiha min asawira yuhallawna za a musu ado fiha a cikin gidan aljanna min asawira da ainihin mundaye shine jam'i na aswira wato ainihin awarwaro min zahabin na zinari awarwaro ne amma na zinari Allah da annabin shi a cikin shari'ar musulunci sun hana musulmi amfani da zinari a duniya ina fata an gani ya tabbata a cikin hadisi hatta ama kofin zinari ka sha ruwa da shi haramun ne ko ka ɗaura agogon zinari ko zobbe na zinari duk annabi ya haramta annabi ce la tashrabu fi ane fi anati dhahabi wal fidda kar ku sha wani abun sha a cikin kofi na zinare ko na alfidda yace fa innaha lahum wa lakum fil akhirah wannan na kafure ne a nan duniya ku na ku yana lahira shi yasa annabi ya ga wani mutum da zobe na zinare annabi ya ce ka daura abun nan garwashin wutan jahannama a hannunka haka ya cire zoben ya wurgi da shi dama sa ne akan rashin sani kaga da sahabbai ke girmama magana annabi kenan yana hana shi ya cire ya wurgar da shi in kai ne sai ka ce to yanzu ya za a yi da wannan dan yana da tsada sahabbai sun wuce wannan abu imanin su ya wuce su wannan tambaya kai ta neman mafita ina fata an gane Allah ya ce za a musu ado fiha a cikin aljanna min asawo da min zahabin da mundaye na zinare wa yalbasuna thiyaban khudran za su dinga sanya tufafi kwarra min sundusin na alhariri wanda yake shara-shara shine sundus wa istabarakin da alhariri kuma mai kauri sundus alhariri wanda yake shara-shara istabarak alhariri wanda yake mai kauri salace muttaki'ina fiha suna masu kishin gida a cikin gidan aljanna alal ara'ik akan ainihin gadaji al'ara'ik jam'i ne na arika arika shine singular mufrad kenan ara'ik shine jam'in shi idan kana ganin kasashen kamar larabawa sukan fita waje su yi tantuna a cikin sahara a shimfiɗa kafet a kawo su irin gadaje ga kofunan shayi ga nama ga dabino haka ne ko munan muna yi ko ciyaman baya nan alhaji musa ce ba samuwa to wannan shine ainihin ara'ik a aljanna haka za a jera wa 'yan aljanna su alhaji kowa yake shingida ana shakatawa ana hutawa wato shanawa sai an je aljanna alhaji gini ne da aka yi shi da lu'ulu'u da zinare duk duniya babu gidan zinare sai da a yi wa gidan ado da zinari amma a ce an kwaba shi an yi gini shine suminti shine block an taba yi ba a taba yi ba to aljanna da wannan ake gina gidan aljanna katangan ma na zinari shi yasa annabi ya ce idan dan aljanna ya shiga aljanna a ce ya fi kowa shan wahala a duniya shine karshen talaka wanda ke mafi wahala a duniya yana shiga da awa ɗaya idan ya sha iska aljanna ya sha shayi aka tambaye shi aka ce ka taba shan wahala a rayuwar ya ce a shi wallahi bai taba shan wahala ba duk ya manta alaji wahalan ta tafi annabi ce idan aka samu wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya shi ne shugaban ajibota na duniya ka san akwai ajibo ko akwai ajifa ko kuma to a ce ya fi kowa jin daɗi a duniya a saka shi wuta na awa ɗaya mala'iku su tambaye shi ka taɓa jin daɗi a duniya ya ce wallahi bai taɓa jin shi bai ma san mai daɗi ba saboda azaban jahannama kawai Allah ka mana tsari da ita shi yasa musulmi ya yi duk yadda zai yi samun shiga aljanna shi yasa Allah ce ittaqullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun ku ji tsoron Allah ku yi iyakar iyawanku kar ku mutu sai a musulunci ka mutu da kyakkyawan tauhidi tauhidin da babu dattin shirka a ciki ka yi riko da sunnan da babu ƙoran bidiya a cikinta ina fata an gane ka bi manzan Allah sau da ƙafa shi yasa wani mai baiti ce da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bi hablin ghayra munfasimi yace da'a ilallahi annabi ya kira ku zuwa ga Allah fal mustamsikuna bihi duk wanda ya riko da kiran manzan Allah alaihi salatu wassalam mustamsikuna bi hablin ghayra munfasimi ya riko da igiyan da ba ta tsinkewa ke sa abi manzan Allah a rike shi a makalkale shi a mishi da'a inda yace ai gudu ai gudu inda yace ai sassarfa ai sassarfa inda yace a tafi a hankali inda yace a zauna a zauna inda yace a miƙe a miƙe haka ake wa annabi cikin komai bin manzan Allah yake ba a tambaya ma dan me annabin yace kaza kawai kai hankalinka ya dauka ko shine imani yasa Muhammad bin Muhammad bin Sayyidin Nas a cikin kitabul hujja wanda hadisi ne Hassan annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi imanin ɗayan ku baya cika har sai ya zama son zuciyar shi zai bi duk abin da nazo da shi ke sa ce lima duk ma nan ta shigar da komai duk abin da nazo da shi kawai mutum zai bi wanda shine cikakken imani to Allah ya ce muttaqiina fiha alal ara'ik sai Allah ce ni'mas sawabu madalla da irin wannan lada wa hasunat murtafaqa wajen zama ya kyautata wajen zama ya yi kyau wanda mun faɗa nan an ce bi isa sharabu wa sa'at murtafaka nan kuma ni'imar thawabu wa hasunat murtafaka al irtifaq daga almirfak ne almirfak shine gwiwon hannu ke sa kana karatun fiqihu ta ce maka da wanke hannu ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannu yanzu bari in tambaye ku anan wani matsalan fiqihu idan aka ce wanke hannu ko wanke kafa ilal mirfaƙai ne ko ilal ka'abai ne ana nufin da ka zo daidai gwiwon hannu ka tsaya ko kuma da ka zo daidai idon sawu ka tsaya ko za ka shigar da su ciki saboda me don an ce ne ilal mirfaƙai ne ilal ka'abai ne zuwa ga da an ce abu in an ce ila ya dullu alal intiha a larabci suka ce ila tana nune ne zuwa ga al'intiha karewan abu to inda hannun ya kare kenan anan zaka tsaya guyon baya ciki haka wasu malamai suka ci amma zance mafi inganci shine ana shigar da guyon hannu ana shigar da idon sawu suka ce saboda ila tana ɗaukar ma'anan kuma algaya ina fata an gane suka ce me hujja suka ce dalili shine su waɗanda suka kafa hujja da ba a shiga ciki sun kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul baqara da yake maganan azumi sai ce fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl suka ce azumi baya shiga dare sai dai mai jin yunwa shiga dare amma da rana ta faɗi an gama azumi ko ka sha ko kar ka sha an gama azumi yanzu sunanka mai jin yunwa ya suka ce an ce ilal laili sai malamai suka ba su amsa suka ci mu kuma muna da wani amsa ta daban abdurrahman shiwaibi a cikin littafin shi sifatu du'in nabi ya ce ai a wata aya kuma Allah ya ci cikin suratu hudu ya ce wa mutanen shi ku nemi gafaran ubangijinku sun matubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana'a yursilu sama alaikum midiraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin kaga yace yazidukum quwwatan ila duk hadawa za a yi ɗaya ta shiga cikin ɗaya ne ma'ananta yazidukum quwwatan ma'a quwwatikum ila tana daukan ma'anan ma'a ma'a kuma tana shigar da ruwanta cikin ɗaya ne to akan wannan sai malamai suka ce wajen wankin hannu da kafa ila ɗin nan ana shigar da gwiwan hannu ana shigar da idon sawu ya fito ko Allah ya ce wa haslan murtafaka ainihin wurin zama ya yi kyau to al'irtifak shi ne kishingida da mai ake kishingida galibi shi ne da hannu to sai malamai suka ce sai aka ɗauki kalman mirfak da al'irtifak aka mai da shi murtafak wurin zama sai aka fassara shi da wurin zama bi mana aljannan gaba ɗayanta murtafak ne ai maskananci wa masakin tayyibatan fi jannati adin wa ridwanin min Allah akbar ina fata an gane to anan sai malamai suka ce ni'mat thawabu wa hasnan murtafaka ai wurin zama ta yi kyawu in ta kasance ta ce aljanna duk wurin da ba aljanna ba a ran lahira ba wurin zama mai kyau bane ba dama wurin zaman uku ne ko ya zamo kana wuta Allah kiyaye mu ko kana aljanna ko kana araf tsakanin wuta da aljanna to ko na karka ya fatan akai ka ina fa dan akwai firgici da tashin hankali ku ta addu'a an gane ko amma a ƙarshe dai Allah na musu rahama a shigar da su aljanna amma can aljanna ka shiga tun a karon fari udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud domin idan kuka shigo aljanna kuka shigo a karo na baya yan aljanna kallon baki suke muku ga yan cirani sun zo kaga an samu matsala balle in ka shiga wuta kuma ƙara matsala kenan ko ka shigo he sun gane ka ga wanda ya fito daga prison can ina fata an gane ko a gidan duniya ba za ka yi fatan ka je prison ba dan ya bata maka rekord ko ba haka ba to haka a lahira kar ka yi fatan ka shiga wuta Allah ya kiyaye sai Allah ya ce mi duk da kafin na aran ma jiya akwai hadisin da zamu karanta wanda lokaci ya ainihin cin mana hadisin ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam cikin ruwayin ahmad a cikin musnad da imamul bukhari da imamul tirmidhi hadisi na hadisul qudusi annabi ce qala allah tabaraka wa ta'ala allah madaukaki ya ce a'attu li ibadi as-salihin nayi wa bayina tanadi da tattali yace amma bayin nawa as-salihina nagari bayi nagartattu fil jannati a wata ruwaya a cikin aljanna mala ainu ra'at abinda ido bai taba gani ba duk abin da ke aljanna idonka bai taba gani ba ina fata an gane idonka bai taba ganin irin abin da domin duk abin da aka ce a aljanna akwai to ba irin na duniya bane ba sunansu ne kawai iri daya sai ya ce wala uzunun sami'at kunne bai taba jin labarin wannan abin ba sai dai a ta ma kwatance kawai gidan aljanna a kwatance ne ya gidan yake baka sani ba ba ku ji wani gida da albani ya shiga ba a nan garin kwanake ba ku labari a nan ya ce allah allah ke fita a gida saboda tsaban gayu adon gidan yayi yawa zai mantar da kai allah ma a nan a duniya kenan na gaya muku wani da muka tafiya da shi zuwa dubai da ya ga dubai ya ce wallahi ya yadda akwai aljanna ce in dai dan adam ne gina garin nan haka to aljanna kan sai wani ikon allah shi sa a cikin komai ka ɗauki wa'azi shi dubai ne wa'azi shi ya ce dole mu rike Allah an gane ko to annabi ce mala ainun ra'at ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at haka nan kunne ma bai taba ji ba wala khatar ala qalbi basharin bai taba darsanuwa a zuciyar wani mutum ba duk yanda zaka tinano ka tinano ba zaka gano ya aljanna take ba ka gama kwatance kwatancen ka ba haka take ba an fahimci wannan abin da kyau to dole mutum ya yi burin Allah ya sa samu wannan gida kuma na sha gaya mutane abin da zai tabbatar maka cewa akwai wuta da aljanna da duk abin da ake bada labari shine ai ka san zaka mutu to dole ka da abin da zai faru bayan mutuwa ai in karya ne to karka mutu ina fata an gano abin da kyau mutuwan ta tabbatar da abin da zai faru bayan ta ma gaske ne Allah ya ba mu aljanna sai Allah ya ce ni واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Mm.
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا Mm.
وفجرنا خلالهما نهرا Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu labarin aljanna zai ba mu labarin waɗansu mutane guda biyu wanda za a buga mana misali da su ɗaya kafiri ɗaya kuma mai imani da mummuni da kafiri wani al'amari ya gudana tsakaninsu inda suka tattauna za mu ji sakamakon muhawarar nasu mu ga wani izina da wa'azi za mu ɗauka a ciki Allah ya ce wa darib lahum mathalar rajulain ka buga musu misalin waɗansu mutane guda biyu aboki ne ko kuma abokane ne su biyu malamai sun kawo ruwaya daban-daban da sunayensu da me ya faru a makka ne ba a makka ba ne maganganu ne masu tsayi babban abin da ke da mahimmanci wurin duk kisan da ke alkur'ani kai wani izina ka ɗauka a ciki ina fata an gane akwai wani bawan allah kusan yau kwana uku ko hudu yana min tambaya game da ashabul kafi amma sai an tashi a karatu yake tambaya na a yi bayani a ina suka zauna a wani gari ne ya wurin yake an gane ko to amsa game da irin wannan tambayin shine manyan malamai suka ce kissoshin da ke ƙur'ani idan sai ka gano a wani gari aka yi abin kuma su wane ne a wani ƙauye ne ya sunansu to za ka karyata ma ba za ka yadda ba shi allah na ba da labarin don ka ɗauki wa'azi ne a ciki ina fata an gane ba da a ƙosar da kai ƙishirwan jin labari ba wani tauhidi ka ƙaru da shi wani tsoron Allah ya ƙara maka ina fata an gane shi ne hikiman kawo labarin ƙur'ani an baka labarin ƙaruna ba so ake lalle ka san ƙaruna a misir a wani gari rayu ba lalle a misir ne amma wani gari ne a daidai ina aka kifar da shi ina ruwanka a kono wasu ya gano ma daidai ina ne inda aka kifar da shi Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda mun kifar da shi da ainihin gidan shi a cikin ƙasa wannan bai shaka tsoron Allah ba me ya aka kibbata shi shi ake so ka ɗauka fir'auna an nitsar da shi a cikin ruwa abin da ake so ka ɗauka me wa Allah Allah ya kifar da shi to ire-iren waɗannan kissoshin ƙur'anin da su hamana duka so ake ka ji tsoron Allah kar kai irin abin da suka yi ina fata an gane in aka ba da labarin wani bawa salihi annabi sayyidina lukman ala qaulin raji ko na na maryam ko wane ne ko zaidu duk wanda aka kira shi a Qur'ani wanda ba annabi ba abinda ake so me yayi haka ya samu wannan matsayin ni ma nayi ko kuma na kwatanta ina fata an gane dan sai dai ka kwatanta ba za ka zama irin su ba ko ba haka ba yasa aka ce kai koyi da manyan mutane ko da baka zama irin su ba domin koyi da manyan mutane ainihin daraja ce Allah ba mu ikon koyi da su to Allah ya ce ka buga musu misalin rajulaini waɗansu mutane guda biyu abokan juna ja'alna li ahadihima jannatayn ɗaya abokin mun bashi mun sanya masa gonakai guda biyu min a'nabin na inabi a'nab jam'i ne na inab wa hafafnahuma bi nakhlin sannan waɗannan gonakai guda biyu sai muka kewaye su da dabino wa ja'alna bainahuma zar'a sannan tsakanin gonakai guda biyun kuma muka sanya shuke-shuke kala-kala wasu tsirran daban wasu kayan marmari ne da wane ne duk kuma Allah ya sanya tsakanin waɗannan gonakan Allah sai ce kiltal jannatai ne kilta aljannatai ne wannan kilta ɗin malaman nahau suna da saɓani game da ita kusan nahau muna da masaba ne guda biyu manya ko masaban basariyun ko kufiyun masaban basara da masaban kufa kamar da fikihu ana da manyan masaba guda hudu da abu hanifa da malai da shafi da ahmad akwai waɗansu mazahib ɗin amma waɗannan su ne dai suka shahara to haka na hau manyan masaba guda biyu ne ko masaban kufa ko masaban basra to malaman basra a wurinsu shine kilta ɗin nan suka ce ismun ne mufrad suna ce mufradul lafzi musannal ma'ana a lafazin shi mufrad ne ma'anan shi kuma abu guda biyu ke badawa idan ba ku manta ba na ce muku larabci yana da jam'in biyu akwai ɗaya akwai biyu akwai jam'i wanda sauran yare ba su da shi daga ɗaya da an haura ɗaya zama jam'i haka ne ko ba haka bane idan ka ce ni sai ka ce mu ko da ku biyu ne har zuwa miliyan idan ka ce kai sai ka ce ku ina fata an gane amma larabci akwai anta akwai antuma akwai antum kai kai kadai ku ku biyu da kuma antum kun fahimci na abin da kyau wannan kenan haka a ce huwa a ce huma a ce hum a ce hiya huma hunna anti antuma antunna kuma yana da jami'in ma na mace daban na maza daban an fahimci wannan abin da kyau to a nan sai malamai suka ce kilta din nan a lafazin shi mufrad ne a ma'anan shi musanna amma malaman kuba suka ce a kilta suka ce musannan lafzan wa ma'anan kilta aljannataini ɗaya daga cikin aljannan guda biyu atat ukulaha ta bayar da shukan da aka yi abun da aka shuka ya tsiro duk amfanin da ake bukata a gonar ta bayar da izinin Allah subhanahu wataala shine ma'anar ukulaha sai ce walam tadhil minhu shay'a bata rage komai daga cikin abin da ake tsammanin ta bayar ba Allah ya kawo shay'an littaqalil komai kankantan abin da ake tsammani ta bada shi ana tsammani a samu buhu ɗari an samu buhu ɗari biyu ina fata an gane duk abin da ake bukata gonan ta bayar ta tsiro ta yi yabanya ta yi kyau sai Allah ce wa fajjarna khilalahuma nahara ay wa fajjarna bainahuma naharan khilal Abdullahi bin Abbas yace bainahuma kenan muka sanya korama a tsakanin gonakan guda biyu kuma yana gudana kaga abun sha'awa kenan nan ga gona nan ga gona kuma ga korama na gudana tsakani ruwa fari tas mai kyau to me ya faru
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها لأجدن خيرا منها منقلبا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba da labari dangane da shi wannan mutumin. Allah ya ce wa kana lahu samarun, haka ne ko? Wa kana shi dai wannan mai gonan, wa kana lahu ya kasance yana da samarun, akwai kira'an sumurun bidamma, ko sumurun ko samarun. Duk Abdullahi bin Abbas da Mujahid bin Jabar da ainihin Qatada bin Ja'amata Sadusi sun fassara shi da almalul kasir dukiya mai yawa wasu malamai sukan ce kana lahu samarun yana da yayin itace abdullahi bin abbas ya ce tunda an ce ga gona ga dabine wani yayin itace kuma ai an gama magana ai ga su inabi ce samarun din nan ma'anan shi ba kayan itace bane shi bai da kuma sai kayan itace ya ce samarun tarin dukiya bayan ga kadara ga kash ba shine kuɗi ba haka ne ko ba haka ba to shine wa kana lahu thamaru yana da kuma tarin dukiya azurfa zinare abubuwa azhab wal fidda duk Allah ya tara mishi yace mahadda al hayawan inji ibn abbas ga kuma dabbobi garken shanu garken raƙuma garken dabbobi kala kala awaki da tumaki duka shine sumur a wannan ma'ana wa kana lahu thamarun ko wa kana lahu thumurun bayan waɗancan gonakan ya kasance yana da tarin dukiya na zinare da azurfa da dabbobi da waɗansu ababai na daban ya ga ya cika ya tumbatsa wajen kuɗi da ya kai inda ya kai faƙala da sahibihi sai ya ce wa abokin nashi shi abokin Allah sarki ya ayyuhan hannasu ne an tumul farqahu ila Allah wallahu wani ganil hamid to abokin nashi talaka ne sai ya ce da abokin wa huwa yuhawiruhu ai wa huwa yunaqishuhu yana tattaunawa da shi sai ce ana aktharu min kamalan na fi ka yawan dukiya wa azzu nafara kuma na fi ka yawan jama'a mu muke da kuɗi mu muke da jama'a mu karya wanda za mu karya mu miƙar da wanda za mu miƙar ina fata an gane duk abin da za ka ji ana furtawa a yau tuntuni an furta shi duk wani girman kan mai mulki da zai wata kalma a yanzu kafin ya yi ta an yi dubunta kafin ina tun kan ai Najeriya an fahimci wani abin da kyau duk wata kalma da za ka yi ta rashin mutunci ko ta rena Allah ko ta rena bayin Allah wani kafuri ko wani shaidani ya irin ta baya shi yasa Allah ya ce da ya gaya wa abokin nashi ana aksaru min kamalan malamai suka ce ya faɗa ne saboda alfahari ai ba bukatan ya faɗa ko shi ne sakataren mahaukata ya san abokin ya fi shi kuɗi haka ne ko ba haka ba ya san kuma ya fi shi tarin jama'a domin in kana da kuɗi ba za ka gane mai sonka na gaskiya da mai sonka ba na gaskiya kowa ma naka ne kana gane masoyinka na gaskiya ne in ka shiga wani hali haka ne ko ba haka ba shi yasa na baku wani baiti da kwanaki wani ke cewa ra'aitun nasa kad malu ila man indahu malun wa man la indahu malun fa anhu nasu kad malu ra'aitun nasa kad zahabu ila man indahu zahaban wa man la indahu zahaban fa anhu nasu kad zahabu to anan yana da dukiya da tarun jama'a sai yazo yana cikawa abokin nashi baki ka fa sani fa na fika tarun dukiya ka bi ni a hankali ga kuma jama'a fadakhala wa dakhala jannatahu sai ya shiga cikin gonar tasa kamar yana shawagi yana duddubawa sai Allah ce wa huwa zalimun li nafsihi wannan jumla malami suna ce mata jumla haliya ya shiga cikin gonan yana mai zaluntan kanshi yayi wa Allah girman kai ya kafirce wa ni'iman Allah dan akwai kufurun ni'ima Allah ya maka ni'ima ka kafirce wa ni'ima ita ma shirka ce ina fata an gane malamai sun lissafa ta daga cikin kashe-kashe na shirka shine ka kafirce wani iman da Allah maka madadin ka gode wa Allah sai ka dinga alfahari da jiji da kai da nuna isa to ka butulce wa Allah bisa ni'iman da ya maka ka saba wa ka'idan wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid kafartum ashina kufurun ni'ima kenan to wa dakhala jannatuhu ya shiga cikin gonan nashi wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zaluntan kanshi sai ya ce mai ƙala ma a zunnu an tabi da hazihi abada ka wannan gonan fayan da na ganta nan har abada ba za ta lalace ba ba wani abin da zai zo ya sa an gama shirya komai in taki ne mun saka in feshi ne mun yi yana ganin ba abin da zai lalata gona yanzu jira kawai ke lokacin girbi a yi ya girbi abin da zai girba to shine Allah ya ce ya ce wa abokin nashi ma a zunnu an tabi da hazihi abadan ba na tsammanin wannan gonan za ta lalace wa ma'azunnu sa'ata qa'imatan inda kafircin ya zo kenan yace ba na ma tsammanin za a tashi kiyama yace ba na tsammanin kiyama za ta tashi wala irditu ila rabbi idan ko na koma wurin ubangiji na ranar gobe kiyama ya faɗa ne wa alat taqdiri a kaddara ma hakan zai faru ba wai dan ya yadda bane malaman balaga akwai abin da suke ce mishi tasliman jadaliyan ka sallama abu don jayayya kuna tattaunawa a ce kaza ka ce eh na ji na yadda ka yadda ne don ka kure wani ina fata an gane to shi nan ya faɗa ne ba don ya yi imani da abun ba kaddara ma za a je kiyama la'ajidan na khairan minha munqalaba zan samu abun da yafi wannan alkhairi munqalaban a matsayin canji ina fata an gane munqalab shi yasa aka ce alƙalbu me alƙalbu da larabci zuciya wani mai baiti ya ce wa masu miyal insanu illa li nasihi wa malqalbu illa inna haya taqallabu yace an sa mutum suna insanu ne saboda annisiyan yawan mantuwa wa malqalbu zuciya ba kira ta da alƙalbu ba illa innahu ya taqallabu sai dan yawan jujjuyawanta yanzu zaka yi niyan kaza gobe ka fasa shine jujjuyawan zuciya kenan to sai ce wa zai samu canji fiye da abin da ma yake da shi a duniya karkashin wannan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a cikin tattaunawan nasu da abokin nashi sai abokin yana ta kokarin ja masa aya da hadisi yace yanzu kai ka imani da waɗannan abubuwa abin da ya ce masa kenan shi ne ce ma'azin sata ka'ima waɗannan labaru ni ba ma yadda kiyaman za ta tashi ba sai ce wala irudittu ila rabbi kaddara ma ta tashin an maida ni wurin ubangiji na la ajidanna khairan min hamun qalaba zan samu canji fiye da wannan sai Allah ya ce mi قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة Mm.
ثم من نطفة ثم سواك رجلا Mm.
لكن هو الله ربي Mm.
ولا أشرك بربي أحدا ubangiji sai ya ci gaba da bamu labari ya ce ƙala lahu sahibuhu yanzu wannan talakan zai fara magana ƙala lahu sahibuhu sai abokin nashi talaka ya ce wa huwa yuhawiruhu shi ma ya ci gaba da ainihin tattaunawa da shi a cikin tattaunawan da yake da shi sai ya ce a kafarta billadhi khalaqaka shin yanzu zaka kafirce wa wanda ya halice ka nasiha yake mishi kawai nan ka kana da dukiya Allah baka kuɗi da ɗaukaka da jin daɗin duniya madadin ka gode sai ka kafirce mishi suka ce a ɗin nan hamzatul istifham ɗin nan ta zauna lil inkari aw lit ta'ajjub wasu malamai suka ce ta zauna lil inkari yana inkarin abin da abokin nashi yake yana masa inkari gaskiya baka kyauta ba sai ka kafirce ubangijinka allazi khalaqaka min turabin wanda ya halicce ka daga ƙasa thumma min nutfatin sannan ya halicce ka daga digon mani me yasa aka kawo guda biyu a lokaci daya suka ce na farko ya tina masa ne kakansu annabi adam ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum ina fata an gane to Allah ya ce in kun kasance kuna kokonto dangane da tashin kiyama ku sani mun halicce ku ne min turabin daga turbaya to sai yake cina masa ka sani fa asalin dan adam ma kasa ne wallahu ambatakum min al-ardi nabatan sai Allah ya kwatanta mu da tsiro yanda tsiro ke fita haka ya tsirar da annabi adam sai yasa ce su mai idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to sai ce Allah da ya halicce ka min turabin daga ƙasa thumma min nutfatin sannan daga digon mani thumma sawwaka rajulan sannan daidaita halittar ka a matsayin mutum ya baka ido ya baka kunne ya baka baki ya ma komai diri mai kyau laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim bayan Allah maka wannan ni'iman allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu wa bada khalaqa al-insana min tin sai ce a kafarta billazi khalaqaka wasu malamai suka ce ya faɗa ne lit ta'ajjub ta ina mamaki yanzu kai sai ka kafirce ubangijinka shine hamzatul istifan ta zo lit ta'ajjub kenan da ya gaya masa wannan sai ce lakinna lakinna din nan asali lakin ana shine ma'ananta lakin daban ana ma daban lakin sannan akwai ana sai aka cire hamza ya zama lakin na to sai aka haɗa nunun ɗin da ainihin maskun da kuma almufattaha ya zama lakin na ina fata an gane to tana da ainihin kira'a guda biyu ko ka ce lakin na waslan wa waƙfan ka ce lakin na ka tsaya sannan huwallahu rabbi ya halatta ko kuma lakin na huwallahu rabbi wasu malamai kuma suka ce a lakin na in za ka tsaya lakin na huwallahu rabbi in za ka wuce duk wanda ka ɗauka ya yi lakin na huwallahu rabbi sai dai fa nikan lakin ana sai dai nikan huwallahu rabbi huwa dinnan damirul fasli ne ai a sha'anu yanda al'amarin yake allahu rabbi allah ne ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahadan ba zan yi wa allah shirka da kowa ba cikin maganganuna ko cikin ayyukana yanzu kai kana shirka da allah cikin maganganunka da ayyukanka ya maka ni'ima madadin ka gode ka kafirce mishi sai ce walaula ina ma idda kalta jannataka lokacin da ka shiga aljannan naka gonar taka kulta kace ma sha Allah la quwwata illa billah duk lokacin da Allah maka wata ni'ima kace ma sha Allah la quwwata illa billah ma sha Allah haka Allah ya so la quwwata babu wani karfi illa billahi sai na Allah ba dabara na bane ba iyawa na bane ba wayewa na bane ba ilimi na bane ba wayo na bane la haula wala quwwata illa billah shi yasa ma sha Allahu la quwwata illa billah anan malaman nahwu suka ce wannan ma din sun mata fassara guda biyu akwai waɗanda suka ce ma din nan ismul masul ce kuma khabarun ne li mubtada'in mahdhuf wa taqdiruhu hadha ma sha Allahu sai aka shafe haza din ko kuma suka ce ma din shartiyya ce sai ya zamo sha'a din shine fi'ilu sharti jawabin sharti kuma shi- sai aka shafe shi Ma- takadirin shi ma sha Allahu kana abinda Allah so shi yake kasancewa wa ma lam yasha lam yakun ya zo a cikin addu'a ma yake cewa ina ma da da ka shiga gonan naka ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana qalla minka malan kawai dan kana ganin cewa ni ina da karancin dukiya kafi ni arziki malan tarin dukiya wa walada da 'ya'ya da jama'a sai ka dinga waɗannan maganganu na banza kana gaya min ina fata an gane yana ta kokarin jan hankalin shi nan suna cikin tattaunawa ne in Allah kai mu gobe za ku ji karshen munakashan nasu ina aka kwana kuma me ya faru da waɗansu ababen da za mu fitar cikin waɗannan ayoyi insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ya Allah muna tawassuli da sunan ka mafiya kyau da sifofin ka mafiya kamala Allah ya karba mana ibadunmu a kafin na mu yi addu'a akwai takardar da aka bani jiya daga agaji a, na kungiyar jama'atul rizatul bida daga kamatar sunna relation jihar Gombe kenan suna neman taimako na haji operation kun san lokaci aikin haji ana tura yan agaji airport da camp suna ainihin taimakawa alhazai to galibi a zaman da suke din abu ne da yake daukan ɗawainiya to sukan nemi taimako a duk inda ake tafsiri a najeriya ko ina masallatan ahalin sunna dangane da wannan ayyukan da suke yi allah ta'ala ya bada ikon taimakawa yan agaji za su zaga su nemi taimako sannan akwai wanda ya kawo ƙur'anai guda biyu kyauta a masallaci sadaka ya ce na nema a sashi a cikin addu'a ya ubangiji duk wanda ke da wata damuwa allah ka yaye mishi ya ubangiji duk wanda ke da damuwa kowace iri allah ka santa allah ka biya mishi ya ubangiji duk wanda ke cikin halin kuncin rayuwa ko damuwa allah ka yaye mishi ya allah duk wanda ke cikin kuncin rayuwa ko damuwa allah ka yaye mishi ya ubangiji dukkan mu muna da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana kuncin rayuwa da damuwa Allah halin da muke ciki a wannan ƙasa na kuncin rayuwa Allah ka tausaya mana Allah ba dan halin mu ba Allah ka yaye mana Allah ka mana rahama ya Allah mun tuba Allah ka yaye mana wannan kuncin rayuwa Allah ka yalwata mana Allah ka yalwata mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu ko da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya da imani da wadata اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من دلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم